الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرير وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكبر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وعلى تلك حديث موسى إذ رأي نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بكبس لوجدوا على النار هدي فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فكنان عليك إنك بالوادي المقدس دوعي وأنا اتروتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملا من خير مهدرا وما عملا من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلب والخاتم لما سبق الناصر لا تبلاك وهذه الى صراطك المستقيم وآله حق قدره وامرك ورمائه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم تجد كل نفس ما عمل خير مقدرا وما عمل من سوء تود لو ان بينها وبينه امد بعيد ويخبركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ubangiji yana gaya muna cewa kowa ya ji tsoro ranar da rayuwa za ta iske abin da ta aikata yau na ta zafi kullum na sama abin na khairi duk abin da ka aikata na alkhairi za ka isko shi wanda ka aikata mummuna ma za ka isko shi wannan aya tana magana ne akan idan mutum ya mutu idan an ɗauke shi rage rage yawa idan an ɗauke shi an kai shi ai mai sallah aka kai shi kabari aka binne to bayan an gama kowa ya jawo aikin da yake aikatawa a duniya mummunan aikin da yake yi la'alla yana shan giya la'alla yana zina ne la'alla yana sata ne a kilta ta ce makaloci ne kila munafuki ne sabon allah dai kowane iri da mutum yake yi to aikin sai ya zamo mutum sai zai same shi a cikin kabari sai koma mummuna yana wari ga shi baki kiri to idan ya shigo cikin kabari sai ce masa ka nisanta gare ni ban son ganinka ban son ganinka sai ce a'a ni ne wanda kake aikatawa a duniya kana hawa na yau ni ma na zo hauka saboda ka duk abin da kake aikatawa na sabo to ni ne sabon na zan sanye ka zama a cikin kabari ne a yau kuma shi bai son ganin shi don yana da mugun halitta to idan ko kana ibada ne yawan sallah ne zikiri ne salati annabi ne azumi ne to sai ya zama mutum balarabe jawur sai zai same ka cikin kabari sai ka ce masa a'a kai wannan mutum kyakkyawa haka daga ina sai ce aini ne aikin nan naka da kake a duniya mai kyau a lokacin da kake duniya kana ta hawa na kana ta hawa na ina ta hawanka ina ta hawanka yau ni ma na zo ka hau ni saboda ni ne zan zo tanye ka hira a cikin kabarinka idan aikin ka mai yau mai kyau yafi yawa to mai kyau zai tanye ka hira a cikin kabari idan mara kyau yafi yawa to mara kyau ne zai zai tanye ka hira cikin kabari shi yasa Allah ce yau mai jidi kullu nafsi ma amilan min khairin muktara duk aikin da ka aikata na alkhairi gashi an kawo wa ma amila min su'in wanda ma kai wanda baya da kyau shi ma muktara gashi an kawo tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'id gashi kana so a ce tsakaninka da aikin nan akwai tazara mai yawa don baka son ganin shi Allah ce kuma sai ya zo don haka kowa aikinsa shi zai tanye shi zama kabari idan ka yi mai kyau za ka zauna kabari da mai kyau idan ka yi mummuna za ka zauna kabari da mummuna Allah bai da ɗa Allah bai da jika Allah bai da aboki Allah bai da kowa nashi duk wanda ya ji tsoron Allah shi ne na Allah inna akramakum inda Allah ya ataqakum wanda ya fi jin tsoron Allah to shi ne na Allah kuma in ka ji tsoron Allah shine in ka je kabarin ka zaka ji daɗi amma idan baka ji tsoron Allah ba kana aikata abin da kaga dama maza su na cewa man fa'ala ma sha'a fa sai alqama sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so to zai gamu da wanda bai so in ka aikata abin da kake so ba to in ka mutu zaka gamu da wannan da baka so saboda ka kowa ji tsoron Allah fattaqullahi summa kunta kowa ji tsoron Allah duk inda yake ubangiji na cewa yuhazzirukumullahu nafsa wa ila Allah wallahu ra'ufu bil ibad ina ba ku tsoron kaina da kaina inji Allah Allah ce ku ji tsoro na shi ko tsoron Allah ana yi ne sirrin wa jahara ko a boye ko a bayyane imtisalul awamir wa jitinabun nawahi wal muraqabatu ma Allah da'iman ka bar abin da Allah ya ce a bari gaba daya ka aikata abin da Allah ya ce a aikata sannan ko da yaushe kai ta tare da Allah shine muraqaba ba wai sai kaga ana sallah kake tuna Allah ko sai kaji ana kiran sallah ka tuna Allah a'a ko da yaushe kai ta tare da Allah to shine in kai wannan zaka samu kyakkyawan aikin ka cikin kabari kuma shi zai taya ka hira idan ku kai mumuna to zaka samu mumuna aikin ka cikin kabari kuma shi zai taya ka hira na'am قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن كنتم تحبون الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا صن الله ولن آية عن سوكي أكو وسو wasu wasu wasu yahudawa na nijiran mutane nijiran ne sun zo wajen manzala su salama su tara manzala su salama ce to ku musulunta mana sai suka ce ai mu musulmai ne mu musulmai ne ai muna kan addinin annabi ibrahim muna kan addinin annabi isa Allah ce ma kan ibrahim yahudiya wala nasara walakin kan halifal muslima annabi ibrahim ba ba yahude bane annabi ibrahim ba ba nasari bane ba kirista bane kuma ba ba yahude bane shi musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ku musulunta domin cewa isa dan Allah ne to wannan magana ta sa ba ku da musulunci sai ku musulunta saboda haka ku zo ku musulunta kawai to anan ne manzo Allah sallallahu ya musu tambaya shi kun ce isa dan Allah ne kowane ɗaya kai kama da babansa to a isa ya yi kama da Allah ne annabi isa bai kama da Allah ba Allah ai ba mutum bane to da ya musu wannan tambayoyi sai ya musu wa'azi cewa su zo su yi imani su bi shi shine Allah ya saukar da aya komi musuluncinka komi imaninka sai ka bi manzon Allah idan baka bi shi ba baka tare da imani kowane irin aqida kake da na imani in babu son annabi a zuciyanka babu imani to ya ce mai yudi rasula faqara da Allah wa man tawalla fa marsalaka alim hafiza ya rasulullahi ai duk wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah sannan in kuntum tuhibuna Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni ku zo ku bi ni ku so ni ku bi ni shi Allah yayi kira ne ya ce kowa da kowa ya zo ya bi shi to idan za a bi Allah ya za a ga Allah balle a bi Allah ta ina za a bi Allah to saboda duk kayan Allah sai ya dora manzon Allah hajan Allah sai ba manzon Allah ubangiji ya kira duniya gaba daya ya ce ya yi wa nasu budu rabbakum alladhi halakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane na duniya gaba daya ku zo ku bauta min inji Allah duk kowa zai bauta min sai mutane suka ce a Ubangiji yaya za mu bauta maka kana ba mu ganka ba sai ka fito fili mun ganka sannan za mu bauta maka Allah ka fito fili mu ganka sai mu bauta maka to shi ko Allah in ya fito fili ya wuce ya labule ai duk iya ganin Allah kowa ya narke kai subhanallah duk iya ganin duk abin da ya ga Allah ko Allah ya gan shi ai ya narke babu shi sai mutane suka ce to mu sai mun ganka sanan za mu mahuta maka to anan dan adam yana da ma'aunin da yake auna abubuwansa da su guda biyar Allah ka ce mu bauta maka idan kana so mu bauta maka sai mun auna da abubuwa guda biyar idan abubuwan nan biyar sun yi daidai to za mu bauta maka na ɗaya shi ɗan adam in an ce akwai abu ɗan adam yakan sa ido ne ya duba eh lalle ga ya can to akwai shi yanzu da aka ce min akwai gwangwani na ce eh ga ya ai na gan shi to abun ya tabbata ma'auni na mutum kenan guda ɗaya ma'auni na biyu idan an ce mutum akwai abu bai ga abun da ido ba yakan sa kunne ya ji motsin abin idan ya ji motsin abin ko bai gan shi ba ya tabbatar da akwai abin ma'auni na biyu kenan na dan adam ma'auni na uku sai aka ce ma dan adam akwai abin amma abin na cikin ɗaki sai dan adam ya zo ya duba da ido bai gan shi ba sai ya sa kunne ya saurara bai ji motsin shi ba to yakan sa hanci sai ya sa hanci sai sunsuna sai ji kamshin shi sai ce lalle akwai turare cikin ɗakin nan kaga bai gani ba bai ji motsin turaren ba amma ya ji kamshin turaren ya tabbatar da akwai turaren na hudu shi dan adam in an ce akwai abu to in ya sa ido bai gani ba ya sa kunne bai ji motsi ba ya sa hanci bai ji ba to yakan sa hannu ya lalaba ya taba ya ji abun in ya taba ya ji abun to akwai abun na biyar dan adam in zai auna abu idan bai taba abin da hannu ba bai ji motsin shi a kunne ba bai ji kamshin shi a hanci ba bai gan shi a ido ba to yakan sa harshe ya ɗanɗana in ya ɗanɗana in ya ji abin to akwai abin to abubuwa guda biyar da ɗan adam ke auna kayansa kenan to da Allah ya ce a zuwa bauta mishi sai mutum ya zo ya duba da ido bai ga Allah ba sai ya sa hannu ya lalaba bai taɓa Allah ba sai ya sa kunne bai ji motsin Allah ba sai ya sa hanci bai ji kamshin Allah ba sai ya sa harshe bai ji ɗanɗanon Allah ba sai mutum ya ce ba Allah sai ce ba Allah sai Allah ce ina nan kuma ina so kowa zai bauta min to ubangiji ya zamu yi mu bauta maka ba mu ji ka ba ba mu ganka ba sai ce to abun da zani zan kawo wakili na ambasada dina zan aiko shi in na aiko shi in kun gan shi kun gani in kun ji shi kun ji ni in kun dandana shi kun dandana ni don haka man yuhibbu Allah man yuhibbu rasula faqad Allah duk wanda ya so shi ya so ni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in Allah kuke so to ku zo ku bi ni to sai aiko babban annabin sa babban jakadar sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da aka aiko annabi Muhammadu sai muka ce to ai wannan ma'auni da muka auna Allah da shi shi za mu auna annabi da shi don haka shi annabi bari mu gani mu gan shi ko da ido ya zo ya ga annabi sai ya ga wani irin halitta ne da bai taba gani ba lam yakhluqul halaka halqa mislahu ba a taba halitta irin shi ba sai dan adam ya kama kallon annabi da ya je haibara yaki da yaki ya rinca ne ya lalace gaba daya sai ya tsaye sai ci a bar yakin duk wanda ya sheko da gudu da ya zo ya ga annabi sai ya faɗi ya suma da ka ido hudu da shi sai ka faɗi ka suma saboda halittarsa magana isu ne da kaga annabi kai ka san cewa ba irin kowa bane to sai muka ce lalle babu shakka wannan akwai shi don wannan halittarsa ya fito fili ya fi kowa kyau ya fi kowa komi akwai shi sai dan adam ya ce to bari ya bashi hannu ya ji yaya yake sai mutum ya muka ba annabi hannu sai muka ji hannunsa a riwayan Anas bin Malik yana ce ma masu dibajan wala kharira Allah ne kafiya da Rasulullahi babu wani garduma babu wani alhariri babu wani cotton kaɗa mai taushin da ya taushin tafin manzon Allah babu abin da ya taushin tahinsa kaga ido ya ga annabi kwakwara ya tabbatar da annabi babu kamar shi hannu ya taba manzon Allah ya ji babu irin manzon Allah biyu kenan na uku za mu ɗanɗana shi mu ji shi sai aka yi masa ƙaho sai kira Abdullah bin Jubairi Abdullah bin Zubairi ga wannan jini je ka binne Abdullah bin Zubairin da ya zagaya bayan Kaba da ya zai zuba jini a ƙasa sai ga ƙasa ta buɗe bakinta tana jira a zuba shi ma sai haɗa jini sai ya ji duk duniya babu wani abu mai daɗi kamar jini annabi da ya kawo ƙaho annabi ya ce ka binne ya ce inda na fi kowa ko ina ce ya rasulullahi ina ka binne ya ce an ɓoye shi a cikin ciki ranar da ya ji a uhudu da aka yi masa rauni a kai yana sa da rigar sulke maliki bin sinan ya zai zaunar da shi ya sa haƙori ya cire ƙarfi a jikinsa sai yana jawo jinin yana haɗewa idan maliki ya jawo jinin annabi sai ya haɗe sai ya ji duk duniya babu mai abin da ya daɗin jinin annabi ya yi fitsari ya sa cikin ƙwarya ku yangan shi ta tashi da daddare ku yangan da ya gada wajen mahaifinsa ta sha barka da ta sha da safe ya ce mata akwai fitsari na nan ɗauko ki zubar ta ce na sha shi amma tun da nake duniya ban ji ruwa mai daɗin fitsarin nan ba to kaga ɗan adam ya ɗanɗana annabi a baki ya ji babu kamar maza Allah ɗan adam ya ba annabi hannu ya ga babu kamar annabi ɗan adam ya sa ido ya ji babu kamar ido kamar maza Allah sai maganan ya ji kunnensa da muka saurare shi sai muka ji yana tilawan alkur'ani yana magana wanda ya saba ma maganar duk duniya Qur'ani ya saba ma maganar duk duniya wannan wani irin magana ne gashi dai larabci ne kuma gashi da daɗi kuma gashi da yana kama zuciya sai ce maganar Allah ne tunda Allah na so ya magana da mu mu kuma ba mu iya kallon Allah to bari Allah ya yi magana da mu ta wani annabi tunda muna iya kallon annabi sai muka ji magana babu magana kamar na manzo Allah Aisha matarsa ta ce idan yana magana abin su ya baka shawa kamar ana jera maganar ne kuma ka sama za su magana sana da taushi kuma maganar sa guda guda ne kuma komi zaman ka takwali komi zaman ka jahili idan annabi ya magana sai ka gane abin da yake faɗi kuma bai magana yana gaggawa yana magana ne guda guda to kaga sai muka saurare shi sai muka ji magana babu irin maganarsa a harshe babu irin harshensa a hannu mun taba babu kamar shi a ido mun sa babu kamar shi a ɗanɗano mun ɗanɗana babu kamar shi sai maganar kamshi da hanci sai muka ji riwayar aisha ta ce idan ya kwanta ya yi kwana ka san bai kwana yakan dai rufe ido ne kamar ya yi kwana ta ce in ya yi gumi sai mu zo mu ta ɗiban gumin nan muna ɗiban gumin jikinsa don duk duniya ba turaren da ya kamshin gumin manzon Allah to kaga ɗan adam ya auna da abu biyar ya ga akwai annabi ubangiji mun yadda mun ga wannan sai Allah ce to duk wanda ke so ya bi ni ya zo ya bi shi duk abun da za ku yi da ni ku yi da shi duk abun da ya gaya muku ni na gaya muku duk abun da ya kawo ni na kawo shi yasa duk abun da annabi ya sharɗanta to sai Allah ya sainin Allah ya yarda da shi a shari'ar musulunci akwai abubuwa da yawa da Allah ya kawo sunan su ya faɗe su akwai abubuwa manzala sallallahu alaihi shi ya shigar da su a cikin musulunci kuma Allah ya yarda saboda shi ne ambasadan Allah duk abun da ya faɗi wurin mu mun yarda abun da ya gaya ma Allah Allah ya yarda idan Allah zai yi magana da mu ba mu iya magana da Allah da shi ake yi in an yi da shi shi kuma sai ya gaya muna mu ma in za mu yi magana da Allah da shi za mu yi shi kuma shi zai isa da saƙon mu a wajen Allah shi yasa yanzu haka idan ka yi sallah a nan tsohon dogon gari ko ka yi azumi a nan a duk duniya gaba ɗaya inda ka bauta ma Allah ranar alhamis sai a tattaro ibadun gaba daya na duniya sai a kai masa cikin kabarinsa sai ya duba ya yi sainin sana a kai ma Allah idan bai sa hannu ba ibadan bai zuwa wurin Allah sannan kuma duk abun da Allah zai bamu ko ruwan sama ne ko iska ne ko arziki ne ko menene sai an kawo mishi sai ya sa hannu sai a kawo muna idan idan annabi ya sa hannu ka mutu yau ko minti ɗaya ba kai idan ya sa maka hannu zaka shekara ɗari ba wanda isa ya rage duk abun da ya yi a fadan Allah shi ne shi yasa Allah ce ma'annabin din to in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna son Allah da gaske ne ku bi ni Allah zai so ku idan kuka bi ni akwai abubuwa na daya ya gafar lakum zunubakum Allah zai gafarta muku dukkan zunubanku duk wanda ya bi manzon Allah Allah gafarta mishi kuma duk wanda ya so manzon Allah Allah gafarta mishi eh wani mutu ya mutu sai aka kawo gawan shi aka aje sai manzo Allah ce la usalli alai ba zai mishi sallah ba ba zai masa sallah ba ya rasulullahi ya ba za ka yi masa sallah ba yace ban taba gani yana sallah ba mallami salli la usalli alai wanda duk bai sallah ni ma ba zai mishi sallah ba sai sai na Umar yace ya rasulullahi na gan shi a masallacin idi mun yi sallah da shi raka'a biyu sai manzo Allah ya ce la usalli liman sallah nafilatan ba zai mishi sallah ba don nafila yayi sallah idi ai nafila ne bai taba farilla ba sai nafila to haka ba ruwa na bai mishi sallah yana tsaye sai ga malaika jibrilu Allah na gaishe ka Allah ya ce ba wannan ka gan shi a kofan gidan Allah so daya shine sallar nan na igi da yayi to yanzu in kai ka kore shi a kofan gidanka kofan gidan wa zai je saboda haka ni Allah na gafarta masa kuma na turo malaiku su yi mai sallah sai manzo Allah ya masa sallah shikenan Allah ya gafarta mishi wannan saboda alfarmar manzo Allah ne saboda duk ko menene ya tattaru ne a cikin son annabi in dai ga son annabi to ibada ya yiwu shi yasa muke ganin kuskure ga masu kamanta annabi da kowa da masu ce mutum ne kaman kowa ko masu ce bai shi kowa komi ba a ƙarya kake yi ƙarya kake yi gidanku ma ka san an fi ku komai ba annabi ba gidanku da kai da kakanninka da iyayenka kai kasan sarki marguma fi ku komai ya fi ku komai kai ba sai an gaya maka ba kai ma kaso ya fi ka wallahi kuma kaso ya fi babanka eh kaso ya fi babanka ai wani gwamna a Kano zamanin nan gwamna kwankwaso ne lokaci yana gwamna a Kano baban shi hakimi ne a ƙauye sai ya aika ya ce yana son sarkin Kano Ado yana son ganin shi yanzu yanzu Ado zai same shi Ado ya ce a to ai mai abu mai sauki sai ya kira uban shi ya ce kai hakimi zo gwamna ya gayyace ni a matsayina na sarki ban samun zuwa je sai uban ya zo ya zauna yana jiran gwamna ya fito gwamna ya ci awa biyu bai fito ba ya aza sarki ne waye walakanta shi sai ya uban ya yi ta jira ya yi ta jira can sai ya fito ko da fito sai ga baban shi ya kai ya ce a mai martaba ne turo ne wakilce shi da Allah ba shi baban shi ba ba yi shi ba eh dan abun da zai kuma bai yiwa ko to kai ma karan kanka ka san an hika balle manzon Allah da aka yi duniya don shi aka yi lahira don shi aka yi yanzu nan in ka mutu ka je kabarin ka sai an tambaye ka akan annabi yanzu nan malaka zai tada kai zaune ya magana annabi sai in ka san shi kuma kai bayani akan sa to amma an zo an ce maka kaman kowa ke kuma kai mahaukaci kai da kaman kowa yake ya kaman kowa da aka aiko shi kan aiko ka ne kai wai aka aike ka saboda haka kowa ya so annabi babu ibada kamar son annabi wani mutum ya wa annabi salati guda ɗaya bai sake yi ba har ya mutu da aka je alkiyama aka zo wajen awon hisabi kowa annabi na bashi sakamako sai zai ce nifa ya rasulullahi sai annabi ya ce ka taɓa yin salati ne salati guda ka kai min ya ce wallahi ya rasulullahi guda ɗaya ne maka duk rayuwanka guda ɗaya kai ya ce wallahi guda ɗaya ne maka sai Allah ya ce to ni ina jin kunyan a kai shi wuta da salatin nan guda a kai shi aljanna na yahe mishi saboda Allah na son annabi saboda girma annabi wai salati guda a rayuwarsa fa amma Allah na jin kunya ya kone shi don yayi salatin nan guda a kone shi saboda martaba annabi saboda ka kowa sai ya bi annabi sanan zai samu tsira kuma sai ka so annabi sanan zaka samu Allah ba ruwan Allah da kai ko kai waye in baka tare da manzon Allah kuma ba a son annabi da baki irin da wasu makaryata ke yi muna koyi da duk ƙarya ne ba a son shi da baki ba a koyi da annabi da baki ana koyi da annabi ne da aiki irin na annabi da al'ada irin na annabi da ɗabi'a irin na annabi shi yasa Allah ya ce to in kun so shi ya gafir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne ga duk masoya manzon Allah eh duk masoya manzon Allah ubangiji mai musu gafara ne Allah ba zai bincike ko man kana son annabi amma idan baka son annabi ko kuma baka salati annabi in ka zo lahira ko ni kai wa Allah sai ya saka wuta to ina ruwa Allah da kai wa ya aiko maka
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين كجا يا مسو أطيعوا الله والرسول كوا يبي الله كم يبي النبي كاجو kana ji bin Allah fa sai ka bi annabi shi Allah wai an ce ba a hada Allah da annabi to wai waye ce ba hada su duk wanda ya gansu ba tare gansu ba a yau ne za a raba su mamaki wai mutum ya ce ina ba a taba ina faɗi kullum wata rana zan je babanna ina wawa a wawan ma na gaya musu a wawa sai na je bakin daji in je in yi toilet in yi bayan gari a central mosque din masallacin wa wasu masallacin juma'a sai na ji an sa wani kaset mai shi na cewa ba a haɗa Allah da annabi ba a haɗa Allah da annabi ba a kance don Allah da annabi ina daji da kyan na gama ɗaure wando na a gurguje na sheko da gudu ni na ma kama ruwa ban kama Allahu alam ne musu maza na shigo kuma kaya na cikin mota sai na zo masallaci ko da na zo na ce ina malamin da ke wa'azin nan sai aka ce a ai kasan ne aka sa kasar e wani gari malami yake aka ce ai jos yake kasar ne aka sa na ce kai ya kuda na iske shi da ya ji magana sai kwamiti masaji su kuma suka ce yaya aka yi na ce to wannan karya ne yake yayi ya zai ce duba hada Allah da annabi wannan ai karya ne kuma yana halakar da al'umma ne kafin minti biyu mutanen da suka taru sun fi su arba'in kai su ke magana wurin nan ne ne ha? su waye ke muna magana su wane ne kafin minti biyu mutane suka taru nan su fi su arba'in haka zo aka kewaye ni sai na fara na yi ta bala'i ni kaɗai na yi ta bala'i ni kaɗai na yi ta faɗa na yi ta faɗa babu kowa da zai kama min faɗa kuma babu wanda zai iya challenge ɗina to shi ne wannan magana yaya za ka ce ba haɗa Allah da rabi Allah ce a Allah wa ɗi'un rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah kuma bin Allah sai ka bi manzon Allah idan ka ce zan bi Allah ni kashi kaɗai amma ban haɗa shi da annabi to ya za ka yi sallan in ka zo ikama dai sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah kuma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka zo wajen tahiyya sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to in ka hidda annabi ya zaka je da Allah to a cikin kowane ibada in ka ce baka zuwa da annabi ya zaka tunkari Allah Allah na ina ina Allah yake kai ka san inda yake ne to annabi ya san inda yake kuma shi ya gaya mana inda Allah yake saboda haka Allah ya ce adi wallahi wa adi rasula fa in tawallaw in ko kuka bada baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai son kafiri kaji Allah ya ce duk wanda yake annabi kafiri ne duk wanda yake annabi ba wai yana sallah ba ko shi ne buzun liman shi da ke kwana masallaci ka san shi buzun masallaci yake kwana to ko shi ne buzun nan Allah ya ce kafiri ne tunda bai son annabi kuma ba abinda za ka yi ma Allah ya karɓe ka ko ya so ka sai ka so manzon Allah don haka a daina bata muku annabi ana cewa mutum ne kaman kowa a daina kuma zubar da martaban manzon Allah kuna yadda kai baka da hankali annabi ake maka wasa da shi kuma ka yadda wallahi inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai son kafirai na'am
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين إن الله اصطفى آدم وبنجي يا زابي النبي آدم النبي آدم shine farko wanda aka fara saukewa a duniya ya yi rayuwa shekara 950 ya yi aikin hajji so 40 so arba'in yana zuwa haji ya je ya yi aiki ya dawo yana indiya to Allah ya zaɓe shi na lissafe Adamu wa Nuhan sai Allah ya zaɓi annabi Nuhu domin shi ne farko manzon da aka fara aikowa bayan Adamu na lissafe Adamu wa Nuha wa ala Ibrahima Allah ya zaɓe ala Ibrahim zuriyan annabi Ibrahim annabi Ibrahim duka annabawan da aka yi bani Isra'ila jikokin annabi Ishaq ne ishaqa nan dan yaquba ne yaquba nan dan ibrahim ne duka annabawan da aka yi larabawa jikokin annabi isma'ila ne saboda haka duka annaba gaba daya sai sun biyo ta hannun ibrahim shi yasa Allah ce mun zabi adamu mun zabi nuhu shine farkon annabi mun zabi ibrahim domin shi adam shi nuhu dan annabi adamu ne jika annabi adamu ne shi kuma annabi ibrahim jika annabi nuhu ne to kaga Allah ya zabi adamu Allah ya zabi nuhu Allah ya zabi ibrahim anan ubangiji ya gaya muna ana gadon annabta mafi yawa ƴaƴan annabawa sai suka kasance annabawa ƴaƴan waliyai su ne suka koma waliyai ƴaƴan malamai mafi yawa sai su koma malamai idan ka dibi malaman duniya aksarin manyan kakan samu iyayensu malamai ne ya'yan malamai sukan koma malamai idan mutum ya cika ibani da yawa to sai ya aifi dan nan shi ma sai ya koma mumini ya'yan kafirai su ma sukan zama kafirai ya'yan fasikai su ma sukan zama fasikai ana gado shi wanda ya gadi fasikanci gidansu kila ya tashi gidansu ya ga ana bori ko ana goge ana abubuwa shi ma in ya tashi sai ya gaji abin sai ya tafi da abin kaga ya gada ta wurin iyayensa su ko ƴaƴan malamai sun gadi karatu su ma sai su tashi da karatun nan kuma inda ake samun abin daga wurin aure ne idan ka je ka auri mace da halal ta hanyar halal ka ciyar da ita ta hanyar halal ka sa sutura na hanyar halal to shikenan kai kana da tsarki kuma za ka aiki ɗa mai tsarki idan ka sami matan nan ta hanyar haram kana ci da ita ta hanyar haram komi na kan hanyar haram kai najasa ne kuma dole ka shi ɗanka ya zama najasa shi yasa ƴaƴan annabawa suka zama annabawa ƴaƴan waliyai suka zama waliyai ƴaƴan malamai suka zama malamai ƴaƴan muminai suka zama muminai ƴaƴan fasikai suka zama fasikai ƴaƴan kafirai sai su koma kafirai ka dibi kafiran duniya gaba ɗaya mafi yawa duk ƴaƴan su kafirai ne sai ka iske gida guda an wayi gari an fi shekara ɗari duk kiristoci ne ba musulmai bane ko duk gumaka suke bauta ma wannan gida ko an fi shekara ɗari dukkan su musulmai ne wannan gida sun fi shekara nawa dukkan su malamai ne saboda me saboda kowa ya gadi kowa ne to dama Allah ya gaya muna ya ce ya zabi Adamu ya zabi Nuhu ya zabi Ibrahim ya bashi annabta sai ya kwaso zuri'ansu sai ya ba su annabta wa min zuriyati Dawud wa Sulaiman wa Ayub wa Yusuf wa Musa wa Haruna wa kadhalika lil muslimin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyasu kullu min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Lutan wa kullu fadanna ala alamin to kaga dukkan su zuri'an annabi Ibrahim ne amma kuma ga su dukkan su annabawa ne to wannan kada ya isa martaba yace na laqad ya adam wa nuha wa ali ibrahima wa ali imrana haka shi ma ali imrana shi ma ba annabi ne ali imranan guda biyu ne akwai ali imranan nan da aka yi mahaifin wanda ya haifi maryam wanda ya haifi maryam sayyida maryam mahaifiyar annabi isa sunan babanta ali imrana shi ayi shi ne a kudus masallacin kudus matarsa hannatu binti faqus tana da ƙauna ana kiranta ishaya binti faqur to ita matar nan ishayan nan ita ke aure da annabi zakariya ita kuma wannan tana aure da imrana to ita matar inda duk ta ga an aihu sai ta je ta yi barka o o Allah ka bani mana Allah baka bani da ba Allah ni ma ka bani daya mata tana son haihuwa kaman kaman ne shin in kika haihu me zaki tace in na samu da ina so in kawo shi masallaci ya tabauta masallaci ban son komi wurin shi ya dai zai tabauta masallacin Qudus shikenan sai Allah ce za mu baki da sai aka bata kiyamace ita ce Maryam ita Maryam da aka bata kaunata kuma ita ce aure da annabi annabi zakariya sai aka bata maryam lama sabi adam wa nuha ali ibrahim ala alamin zuriyatan ba'dha min ba'd zuriyatan ba'dha min ba'd wallahu sami'un alim ubangiji ya ce zuriyatan ba'dha min ba'd wallahu sami'un alim zuri'a ne wannan cikin wannan wannan cikin wannan ana son nasaba na kwarai nasaba na kwarai kullum muna magana akan sa aka yi aure gidan da ya dace a yi domin a samu zuri'a masu tsarki kakan samu zuri'a ranar alkiyama an zo alkiyama mutum guda sanadiyar shi an sami shi na kwarai sai a gafarta man mutane da yawa a cikin zuri'ansu to shi sa ake so a samu nasaba na kwarai don a samu zuri'a na kwarai kada ka je duk inda ka sa kai ka ce za ka je ka yi arme kila gidan nan ba nasaban kwarai ba ne ko akwai wani matsalar da suke da ko akwai wani illa da ake da sai ka samu zuri'a mara kyau shi yasa Allah ce zuriyatan ba'duha min ba'li zuriyan annabawan nan wannan daga cikin wannan ne wannan daga cikin wannan wallahu sami'un alim Allah mai ji ne bisa ga abin da kowa ke aikatawa kuma Allah mai gani ne shi yasa Allah ya kebe ma manzo Allah zuri'ansa manzo Allah sallama ya ya auri Khadija kafin ya auri kowa da kowa sai da Khadija radiyallahu ta'ala ana annabi ya aure ta yana da shekara 25 tana shekara 40 sai da Khadija nan ita ta haifa masa ƴaƴan da yake tare da su kafin ya aure ta kuma ta yi aure guda biyu kowane aure guda ta haihu dukkan su ta haihu amma ta zo mazan suka rasu ta zo ta auri manzala sallama to sai ta haifa mu manzala ƴaƴansa gaba daya in banda Ibrahim saura ita ta haifi ita ta haifi Qasim ita ta haifi Abdullahi ita ta haifi Ruqayya ita ta haifi Sayyida Faduma ita ta haifi Ummu Kulsum ta haifi yaya sun kai guda biyar ita Sayyida Khadija duk nasaba manzar sallama bangaren Sayyida Khadija to Sayyida Khadija nan ta zo ta yi wafati ta bar duniya bayan barin ta duniya shine manzo Allah auri wa'annan yaya ya auri wa'annan mata su tara da ya hada su su tara to su taran nan lokacin da Khadija take na ita kadai ne bai hada ta da kowa ba da tarar su shine ya auri waɗannan guda tara to guda tara nan dukkan su ba wanda ke haihuwa ba wanda ya haihu sai Mariya kuma baiwa ce aka bashi Najashi sarkin Ethiopia Addis Ababa sarkin Habasha shine ya ba annabi wannan koyan cewa ga kyauta na baka manzal sallama sai ta haifa masa da guda da ake kira Ibrahim kuma dan ya rasu to sai zamanto shi bai da magada maza domin shi ne annabin ƙarshe kuma in ya samu magada sunansu annabawa sai ya samu nasabansa ta ɓangaren sayida faɗuma ita kuma faɗuma radiyallahu ta'ala anha ita daban ne a cikin 'ya'yan kuma abin ban mamaki ita ce karama a cikin yayan ita ce karama cikin yayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk zuriyar manzo Allah ta wurin sayyida Fatima suka biyo to da yake nasaba ne mai tsarki nasaba ne mai girma kaga dukkan su sharifai ake kira su wai madaukaka abin da kira sharifi wai madaukaki kai ma da kaga wani nan ce maka jika manzon Allah ne kai ma karan kanka ka san mai daraja ne kuma dan gidan daraja ne nasaba da daraja ne to saboda haka ake so kowa ma in zai aure ya samu wuri mai daraja wurin da in yayi aure zai samu nasaba na kwarai luratan babu hamin babu wallahu ta'ala alim
إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم قالت امرأة إمرأة ربي إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ هذا هذا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناظر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذه قدر يوم جعل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين هذا اللي يعتذر